الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سيغبا دا كاراتو a wannan littafi mai albarka usulus sunna na al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wannan rana ta juma'a 11 ga watan rabi'u nisani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda insha Allahu zai zamo darasi na ƙarshe kenan shafi na sha bakwai al'imam ahmad yake cewa al'imanu bi annal jannata wannara makhaluƙani wa hukumu man yunkiru zalika daga cikin usul na ahalus sunna wal jama'a wato su ne as-salafus salih magabata na kwarai shine akwai imani da cewa aljanna da wuta an halicce su ma'ana akwai su ba wai sai an yi tashin kiyama nan gaba Allah zai samar da su ba kamar yadda wasu daga cikin 'yan bid'a suka tafi a kai cewa a yanzu babu wani abu aljanna babu wani abu wuta ba a halicce su ba sai an busa ƙaho idan aka yi hisabi aka yi abin da ake yi to sannan ne 'yan aljanna sai a sama musu aljanna a wannan lokaci in wuta a sama musu wuta to wasu daga cikin 'yan bidi'a abinda suka tafi a kai ke to wannan fahimta ce ta 'yan bidi'a sannan cikinsu akwai waɗanda suka tafi kan cewa a da wuta ɗin da aljanna za su ƙare kawai dai za a tanade su ne na ɗan wani lokaci eh kaman aljahamiya kaga wannan fikira ce ta bid'a to shi yasa ya ce wa hukumu da hukuncin man yunkiru zalika da duk wanda ya inkarin cewa shi bai yadda an halicci wuta a yanzu ba bai yadda an halicci aljanna ba to za a yi bayani akan makomarsa ƙala sai al'imamu ahmad ya ce wal jannatu ita aljanna wannaru da wuta makhluqatani an halicce su haliyan ƙade khuliqata haƙiƙa an riga an halicce su kama ja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hakan ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar haka ma a ƙur'ani ayoyi da dama sun yi ishara haka uiddat lilmuttaqina to kaga cewa uiddat fi'ilun ne mughayyiru siga kuma fi'ili ne wanda yake madi eh abu ne ake bada labari ya riga ya faru an tanada lilmuttaqina eh ba wai za a tanada ba to haka al-imamu ahmad ya kawo hadisai guda uku amma kuma sai ya cusa su ya dunkule su a wuri ɗaya saboda dalilin da ya sayi haka saboda hadisan sanannu ne eh musamman a lokacinsu yake duk wanda zaka ga yana zuwa makaranta to zaka ga yana da hazzi na wani abu na hadisi da ya haddace a kwakwalwarsa to daga ciki shine sai kawo hadisin da khaltul jannata fara'aitu qasran nabi ya faɗa cewa ya shiga aljanna sai ya ga wani bene kaga cewa ya shiga aljanna wannan ya nuni akwai ta kenan ba ba haka ba eh in babu ta ba zai yi a ce kuma ya shiga ba eh to wannan ya zo ta hadisu abi huraira radiyallahu ta'ala anhu haka ya zo ta hanyar jabir al'ansari Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba su labari cewa lokacin da aka yi mai da shi to ya shiga aljanna da ya shiga cikin abubuwan da ya gani ya ga wani gida haka bene mai tsayi sai tambaya a kan wannan gidan sai aka ce da shi ai gidan umar ibn al-khattab eh radiyallahu anhu shi an ka gina wa shi wadda haka ana jiran lokaci to wanda hadisan suna nan fi sahihul bukhari wa muslim da wasu littattafai hadisai ne tabbatattu to mahallin shahid na malan ce wanda ya da khaltul jannata fara'aitu qasran kaga wannan ya nuni kan cewa akwai aljannat to shi wannan hadisi na farko kenan daban yake sai na biyu wa ra'aitul kauthara haka cikin abin da ya bada labari shi ma ya bada labarin ya ga alkausar shine korama wanda Allah ya faɗa inna a'tainaka alkauthar to cikin abin da ya bada labari ya ce wa ra'aitul kausara shi kuma ya zo ta hanyar anas ibn malik Allah ya ƙara masa yadda shi ya ruwaice hadisin to har ya faɗi sifofin wannan ƙorama ɗin yanayin ƙamshin ruwan da sauransu da yanayin abubuwa dai da yawa shi ma ya zo fi sahihul bukhari wa muslim to kaga cewa wa ra'aitul kautsara shi ma yana tabbatar da kenan akwai aljanna sai hadisi na uku wa qala'tu fil jannati na leƙa ga aljanna ko fara'aitu akthara ahliha sai naga mafi yawan yan aljanna alfuqara shine karashin hadisin annabi ya ce ya leƙa aljanna ya ga mafi yawan waɗanda waɗanda suka fi kowa yawa aljanna to talakawa ne su sun ga fi yawa waɗanda a nan duniya ko nan duniya ma sun fi yawa ko ba haka ba to ko aljanna ma sun fi mi sun fi yawa to shi yasa talaka kawai dai ya riƙe Allah a sosai ta yi matsalar dukiyan ko da ka bi Allah ko? to hisabi da tambayoyi ɗaya da za a yi ma ya ishe ka tun da a ce ko biliyan nawa ka samu tun daga lokacin da ka fara rika kuɗi har lokacin da ka bar duniya rika kuɗinka na ƙarshe mallakaka sai an tambaye ka ina ka samu kaza ya aka yi kashe shi wannan ko da ka bi Allah sai ai ma wannan duk dukiyar da ka san ka samu ka kashe ka sai gida ka yi aure ka yi kaza ka yi duk sai an tambaye ka to wani mai kudin ma ko da za a gama ya mai tambayoyi shi talaka ma har ya yi shekaru a aljanna shi har ya mance ma da to shi yasa wasu tunda bincike ake yi ba lalle bane ka fita ba lalle bane musamman yanzu da dukiyar kaga ta dai zo kawai ko ba haka ba wadda ka samu ba bisa haƙƙe ba ko kuma ka same ta bisa haƙƙe amma ka kashe ta ba bisa haƙƙe ba to kaga ba za ka fita ba sai an maka azaba shi sa mafi yawa masu kuɗin ko da sun shiga aljanna za ka ga mafi yawan sai sun shiga wuta tukuna an ɗan azabtar da su shi kuma talaka dan abin da ya samu bai da yawa eh yan miliyoyin da ya kashe a rayuwarsa ba su da yawa saboda haka cikin sauki za a gama ya mai tambayoyinsa sai ya wuce eh inda ya rike Allah to tambayoyinsa akan abin da ya shafi hada-hada na duniya bai da yawa to karka ji cewa ai Allah bai bani kuɗi ba ban da gida ban da mota ban da kaza ban da kaza ai ina cikin wani yanayi ko makwabci na wani yana kaza yana yadda ya ga dama aiki yake tarawa kansa wallahi ba za ka gane haka ba sai an je lahira sai ya baka tausayi in an je sikiri ne ga cikin kankanin lokaci a ce ɗaya ka wuce shi kuma yana nan a ɗauko wannan a yi bincike a gama a ɗauko wannan a yi bincike a gama a ɗauko wannan su ka gani in ma ya tsallake to ko da za a kammala kai ka tsuho a aljanna eh kai afuwan na'am to saboda haka dukiya ɗaya ce daga cikin musibu na rayuwa amma mafi sauƙi wato ka kashe ta ta hanya wadda shari'a ta yi izini musamman hanyoyi na alkhairi da sauransu kaga ko da an yi bincike aka gano ai inda ka kashe ta wuri ne mai kyau balma aiki ne na addini to kaga wannan kuma zai zama ƙarin ɗaukaka a kanka ƙarin ɗaukaka a kai amma dai sai fa an yi bincike fa sai an yi bincike ko naira nawa ka samu ko nawa ka kashe Allah ya samu cika da imani to kaza haka dai duk cikin hadisin annabi ya ce wa ƙwala'atu finnari haka kuma na leƙa a cikin wuta fara'aitu sai na ga shi ma mafi yawa to a wani lafazin aka ce an nisa ya ce na ga mafi yawa waɗanda ke cikinta su ko mata ne su da masu kuɗi haka to sun fi kowa yawa a jahannama to Allah ya kiyaye to kaga da wutan da aljanna duka dai mi nassi ya tabbatar da cewa akwai su a halice su shi kuma wanda ya zo ta hadisin imran ibn hussein ta hanyar abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda fi sahihil bukhari wa muslim da sauran littattafai to kaza wa kaza haka dai ya faɗa ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza faman za'ama to zai faɗi hukunci duk wanda ya raya annahuma cewa aljanna da wuta lam tukhulaqa ba a halicce su ba fa huwa mukazzibun bil qur'ani fa huwa mukazzibun bil qur'ani ya qaryata al qur'ani wa ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya qaryata hadisan manzon Allah kuma kaga wanda ya qaryata qur'ani kafiri ne wanda ya qaryata hadisan manzon Allah kafiri ne wannan shine hukuncinsa shine hukuncinsa sallallahu alaihi wasallama kuma mai wannan aqida mai cewa ai yanzu ba wuta ba aljanna al-imam ahmad yace wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nari yace ni bana ma tsammanin ma yayi imani da aljanna da wuta shi yasa ma yake ganin babu su ni ba na tsammanin ma ya yarda da su ta in ya yarda da su ya za a yi ga nusus da yawa amma kuma ya ƙe abin nan ya ƙe imani da su as-salatu alaman mata min ahalil qiblati walau kana muzniban to haka yana daga cikin manhaji na ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya mutu in dai musulmi ne to za a yi masa sallah komi girman zunubinsa in dai zunubin nasa bai kai shirka ba bai kai kafirci ba duk wasu kaba'ir da yake yi to wannan bai hana a je ga gawarsa a yi a yi masa sallah da wasu daga cikin fuka ha'u suna cewa a sharafun nas to su kar su je sai a bar 'yan abin nan yan jigare-jigare dai ya ayyuhan nasu din nan su je su yi masa sallah eh to sun faɗi haka idan hakan zai zamo wa'azantarwa ga mai ɗabi'a irin tashi shi a yanzu ne kenan yanzu nima in na mutu haka za a yi min to bare in gyara amma kuma in ya zan hakan ba zai baya ba to kaga rashin yin sallar bai da wata fa'ida kenan amma al'asuli dai za a yi masa sallah an gane duk laifin da yake yi ba za a ce ai ba za a yi masa sallah ba za a yi masa amma kuma irin mai daraja a unguwa ko a gari to an fi son ya ƙi halartar sallah ɗin idan ya zan rashin zuwansa zai saka damuwa ga mai ɗabi'a irin tashi ko wasu za su wa'aztu su gyara su ga cewa to yanzu nima in na yi sallah yan kwalta za su zo su yi min sallah in na mutu kaga sai ya bi sai ya waka saki ya bulleli ko to amma dai ba wani zunubi dan mutum yana yin sa in ya mutu a manhaji na ahlus sunna za a ce ai ba za a yi masa sallah ba ya kashe kansa ne yana zina ne yana caca ne duk abin da yake in ne ana kirga ya cikin musulmi eh to za a yi masa sallah kuma za a roƙa masa gafaran Allah na batar an gane wannan abin da yake yi in bai tuba ba wannan can tsakanin shi da Allah mai yiwuwa cikin ya shiga cikin waye gafiru liman ya sha mai yiwuwa ya shiga ciki amma ku ku yi mai sallah ku yi aiki da zahiri kar girman laifinsa ya hana mi yadda wasu zaka ga suna yin haka in wani ya shahara da zunubi ya mutu aka ce sallah sai kaga sun kifsu fito gaga ai ba daidai ba ne su ma fuka haukun ji dalili kuma ba ga kowa ba cewa an kai manya manyan mutane masu kima masu daraja to su ne aka ce su ba sai sun je ba shi ma akwai fa'ida in babu fa'ida su ma su tafi in ya zan rashin zuwansu ba zai ƙara komai ba ba zai canza komai ba to su je ko don ba yawo ko don fa'ida guda biyu fa'ida ta farko mai yiwuwa addu'o'in da za su yi mai Allah ya ansa sai ya gafarta masa na biyu kuma su masu samu lada an samu karuwa ko ba samu ba amma sai a ce ai ya kashe kai ne ai ba za a yi masa sallah ba ai ya sha guba ai ya yi kaza wannan duk jahilci eh ahlus sunna ba akan wannan suke ba yawa manhaji ne na na al-khawarij su al in kana sabo ka mutu to haramun ne a yi masalla ba a zuwa wurin gawarka ba a cewa Allah ya gafarta ma ka mutu kana karya ko kana shan giya ko kana zina ko kana kisa to tafarki ne nasu to kai da da'awar sunna miya alaka ka da eh in ban da rashin karatu shine kawai eh rashin zuwa makaranta ne saboda shi bahaushe ya ɗauka ba sai da ilimi ake addini ba mafi yawan hausawa haka suka ɗauka hausa fulani kawai addini al'ada ce inda ka taso gidanku kaga ana sallah babanka na sallah mamanka na sallah yan uwanka na sallah makota na sallah to kai ma za ka yi ba dole sai ka je wajen malami ka koyi ya ake sallah ba wannan tunanin bahaushe ne kuma shi ɗiyar da wannan fikira amma duk sauran ƙabilu za ka ga suna ƙoƙari su fahimci ya ake addini to amma ban da hausa fulani shi abin da ya zata ba musulmi ba dole ne ya san shari'a ba da shi sa ko wani abu ya taso sai ka ji ce a wannan ai harkar malamai ce kaga shi ya cire kansa ko ba haka ba komai haka ya ce a wannan ai harkar so ustazu ce to ba haka ba ne matsayinka na mukallafi to wajibi ne ka san abin da aka dora maka wa man mata min ahlil qiblati duk wanda ya mutu daga cikin masu fuskanta alqibla ma'ana yana nufin musulmai muwahidan kuma yana mai kadaita Allah ba yana mai shirka da Allah ba to yi sallah alaihi za a yi masa sallan janaza za a yi masa kuma wa yi lahu wannan zunubin da kake ganin ya aikata ya yi ma girma za a nemi Allah ya yi masa za a yi wala yuhjabu anhu listighfaru ba za a sha makance shi daga nema masa gafara ba sai a ce a ai zunubi ne yayi wa ai ba a ce Allah ya gafarta mu wani to ahli sunna sun ce wannan ba daidai bane ai masa addu'a a ce kuma Allah ya gafarta masa to in ka ce Allah ya gafarta masa rabuwa kai to me matsala babu matsala ai ko wala tutraku salatu alaihi li zambin ba za a daina yi masa sallan janaza ba saboda wani zunubi da yake yi za a yi masa sallah eh li zambin aznabahu don wani zunubi da ya aikata an gane shirka ɗaya malaman sunna sun ka cire ko kafin amma dillahi ko ne iri ne ba sawa'un ya shafi bawa da Allah ko ya shafi bawa da bawa ko mi girman laifin mutum yawwa in dai ba shirka yake bayan mutu to za a zo a yi mai duk abin da ake wa musulmi a yi masa wanka a sa masa likafani kai shi makabartar musulmi a yi masa sallah a yi masa addu'o'i da komai to mu yanzu zaka ga ba haka muke in mabarnaci ya mutu a unguwa ko a gari to sai dai zaka ga kawai a yi ta murna yawwa na ambace shi to ai bantawa ne ba nema masa gafara Allah to duk wannan kurakurai ne sun haka ka ji labari ko baka je baka ce to Allah ya gafarta masa zama za ga mutanen mu har kyankyami suke eh ka wane ce Allah ya gafarta masa duk ta'addancin da yayi wasu za ka ga haka suke tunanin da suke kenan ya yi kaza ba ya yi kaza ba shi tun tashi ne kawai baɗala ne to ba ruwanka da wannan tsakanin shi ne da Allah ka nema masa gafaran Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya mishi azaba kai dai ka fita to shine ce sagiran kana zunubin nan karami ne au kabiran ko babba shi ne abinda muka faɗa kowane irin zunubi ne an gane in dai ba shirka ba ne to ka nema masa gafara Allah shaye-shaye yake yi sata yake yi kidnapping yake yi ka nema masa gafara Allah to kaga shi bai gane karatun ba kaga yana cikin masu kyankyami kenan Na'am. Eh, kaga ka rashin karatu ne. A jahilci ne yake haifar da wannan. Da sun yi karatu shi jihadi yana da ƙa'idodi da sharuɗa wanda musulunci ya aza. To kuma su za ka ga abin da suka yi ta'addanci ne ba jihadi ba ne. to rashin karatu ne shi yake haifar da wannan sau da haka zunubinsa wa amruhu ilallahi ta'ala ko ba haka ba yau kai da kacce misali haddami to wa amruhu ilallah ina ruwanka eh sai ka bar ba Allah eh ka bar ma Allah kai kai abin da za ka yi ko babu komai ko da kila Allah bai an shi istighfarin ka ba ka samu lada ka samu ladan ibada ka ga dai an samu ci gaba in kuma an samu muwafaka Allah ya karba kaga shikenan kaga shikenan to irin wannan yana nan saboda haka abin da ya kamata mu yi kenan duk da kamin mutum ya mutu din a ci gaba da yi masa wa'azi da tsoratar da shi da sauransu kowa da Allah zai shirya kamin gane duk da za a ji masa tsoron azaba Allah ɗin wannan bai kore kuma ka ji masa haɗuwa da azaban Allah ba saboda abin da yake yi hakan kuma ba zai hana kuma ka ce Allah ya gafarta masa ba ina ba an gane yauwa za ka ji masa tsoron abin da yake yi ga shi ya mutu bai tuba ba akwai matsala eh to amma dai muna addu'a Allah ya gafarta masa shikenan Allah shi yafe masa Allah shi masa gaza Allah shi masa gaza Allah shi masa gaza aga shikenan eh to wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jamaa eh laifin mutum bai abin nan na'am na'am eh eh eh ya halatta wanda ka ta'addanci an rasa yadda za a yi ya addabi al'umma ya fi ƙarfin kowa to ba laifi a yi addu'a Allah ya halaka shi eh in Allah ya halaka shi kuma sai ka dawo ka biyo da istighfari in musulmi ne eh ka nema masa gabara Allah duk da ya ce amana ku to Allah dai ya gafarta masa eh amma dai yanzu dai mun huta eh sai Allah ya zaba da shi to littafi ya kare na'am eh to game da ni eh
muna da wasu malamai na faɗin cewa ya mutu kafiri
kana jin wasu malamai na faɗin ya mutu kafiri a wannan ba karatu ba ne babu sha a rubuce Eh, ba malamai ba ne na Eh, a daina kiran su malamai Eh, ba karatu ba ne don mutum ya kashe kansa ah, ba wanda ya ce ai ba musulmi ba ne babu abinda dai nusus suka zo a kai in mutum ya kashe kansa da wani makami ko wata guba to sai aka ce da wannan abin za a yi masa azaba ranar gobe kiyama amma ba inda nassi ya ce arne ne babu Eh, duk karatun mutum ba zai iya kawo ma wannan ba Eh, to wannan shi ne sau da haka abin da ya yi ba kafirci ba ne ma'asiya ne na mutum ya kashe kansa daidai yake da ya kashe wani duk kisa ne an bayanta duk laihin laihin ne duk girmansu ɗaya to ma'asiya ne Eh, in dai mutum ba wai ya halatta hakan ba kamar ka ce jinin wani halatta ne musulmi kuma mm,
ko ka ce jini na ni sai ka halatta kan jinin kanka to wannan halattawan ma ko ba kisan to kuma shi kuma kafirci ne saboda ka halatta abin da Allah ya yi ya haramta ya haramta Eh, saboda jinin musulmi haramun a zubar da shi to kuma yana daga cikin abubuwan kafirci halatta haram ko haramta halat Eh, ka gane? yawwa to wannan ba karatu ba ne ba a littafi sun ka ganshi ba Mm. kaga su za a tambaya ina sun ka eh, kai da kasansu kaga sai a tambaye su amma dai a littafi kan babu Eh, to Allah ya samu dace Eh, alaikum salam na'am Mm. eh Mm. a to ta yaya wani irin aiki yayi wanda ya nuna haka a dan mutum na sabo ai bai nuna bai yadda da wuta ko aljanna ba Mm, bai nuna ai su ma gama bayani a kansu Eh, sau da haka sai mutum ya sarraha ko kuma aikin nasa ya fito fili a aikace wanda daidai yake da magana to wannan sai a hukunta shi da wannan amma kawai don mujarradin mutum yana sabo ana ya ta mai wa'azi ya tuba ya ƙi ya tuba to wannan ba za ka ce ai bai yadda da wuta ko aljanna ba kakka yi mai ilzamin abin da bai bai kudurce ba wannan ba daidai ba ne sai san da ya bayyana ƙarara shi musulmi yana aiki da zahiri ne an gane na eh, musamman ga matsala wadda take da alaƙa da imani ko kafirci eh, to dole sai an yi taka tsantsan Mm. shikenan ko to littafi ya kammala insha Allah wani sati za a sa al-aqidatul wasitiyya don a ci gaba da bayanin matsaloli da akwai abubuwan da shi malam bai bai kawo ba duba da littafin takaitacce ne akwai wasu masail da yawa da ahlus sunna wal jama'a suka tafi akai amma malam bai kawo ba saboda dama ya yi nufin ya takaice littafin ta yadda ɗalibi zai iya haddace shi ya zama yana ƙirjinsa to shi yasa bai wasa abubuwan ba yawwa to al'aqidatul wasiya akwai abubuwa da yawa waɗanda babu anan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah